الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا كون لك بعد غسيا دا الله دا مايكي لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كدوكيكم تشغلتكم لا تلكم أموالكم وأولادكم كدوكيكم تشغلتكم أبن الله an zikar Allah daga ambaton Allah ku tuna Allah kowane lokaci wa wani ya fa'ala zalika wanda ya aikata wannan to fa ulaika humul hasirun wanda su ake ta kawo ku sun tabi sun ƙara tabiya wanda dukiya ta shagalar da shi ko diya suka shagalar da shi ko ga dukiyar ba a ba da zakarta wannan dukkan su sun lalace sun ƙara lalace sun yi asara sun yi babba asara ci gaba وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
Allah ya ce wa an fi ku ku ci da dukiyar me ya ci da ku ba da zakka da wani wani sadaka kyauta da zakka min ma razaka na kum abinda muka arzuta ku min qabla an yati ahadakum al-maut kafin alamomin mutuwa su zuwa wani kare su zo mutu ba ka yi ba sai alamomin mutuwa sun zo kuma a ce a yi don ya ƙuri ba ya ƙula rabbi har ya ce rabbi ya ubangiji laula a harta ne hala ba za ka ta ba ila ajalin ƙari da zuwa ɗan lokaci kaɗan ai a bar ni kwana kaɗan zan yi sadaka ne wa kun kuma muna salihi da zamanto daga mutanen kirki zuciya ta zan yi daidai kuma ya ga alamar mutuwa ke ya hudu zakka da ku ai bai hudu zakka na je haji da bai kai ba haji ya yi kyauta da sadaka da ku bai yi su wani sai tuwa da aka tabi shi to shi ku al'amarin Allah walan yawkhara Allahu nafsan Allah bai zinkirtawa wata mai rai rai za ja ajalwa in lokacin ya yi babu dama kawai haka da ake wallahu habibu allah bi ba labari ne bi ma ta'amalun da abin da kuka aikata ko me ko mun ka sanke zai ba ku labari ya ba ku sake wa in ya zama to na kirki ne to aiki kirki ne in ya zama to mara kirki ne to allah kiyaye ku wani shi ne to
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض أبن دكي سما دكسا dukkansu suna tasbihi ga ubangiji ko da shi suna tsakai in suna tsakai da hulmul mulki mulki na gare shi Allah wala alham sana'u yabo hasana mai kyau tana gare shi ne wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma Allah mai iko ne a bisa kowane abu kowane abu yana iko shi tattara da shi ci gaba هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير dan Allah da ikon shi huwal lazi shi ne wannan wanda yake halaka kuma ya halicce ku da ya halicce ku fa minkum daga cikin ku akwai kafir wanda ya bitilce mai shi kafir wa minkum halla daga cikin ku akwai mu'minin wanda ya bada gaskiya a ciki to dan ku san wallahu lalle Allah bima ta'amaluna basir duk abin da kuka aikata a ko'ina ko basira mai gani ne yana gani
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير
خلق samawati wal ard Allah shine ya halitta sammai da ƙasa bil haq da cancantan gaskiya ku wasawara kuma ya kamanta ku ba a sada ya kyauta ta tsora ko sura ku kamar ku ya yi ku ruwa da ɗan adam duk wata halitta in ka ga ga ɗan adam ya yi ta kyau ya gyara ta ya daidaita ta ya bashi ya gudu ya tsaya ya kauna da gudu ya yi birki ya yi kowa birki ga shi ga kai ga hannuwa ga shi duka yadda zai komi an same shi kai ku koma ga Allah wai da yin masir ko nasir makoma dai masir makoma gare shi take ba ga wani ba ya alamu يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور shi kuma Allah nan ya rike da san ma fi samawati abin da ke bakwanin rufai wal ard da ƙasa din nan wa ya alamu ya san ma tasiruna duk abin da kuke ɓoyewa kuke asafta shi ya san shi wa ma tuɓulilun da abin da kuke bayyanawa hili da hili duk Allah ya rage da sanin shi wallahu lalle Allah alimun masani ne da za ta sudur da ma abota ya ƙirji abin da ta ɓoye ko mai zuciya ta ɓoye shi ta asafta shi duka na manahuci ne a'a na rashin manahuci ne na imani ne na aiki kirki ne ko kuma na marasa dukkan tare da su Allah ya san komai
ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم
ليس ألم يأتيكم أيها الكفار يا كو كافرين ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل labarin wanda suka kafirce tun gabaninku bai zo muku ba bala ya zo ba za ku wa ba al'amari suka ɗanɗani ƙarshen al'amuransu uquba suka ɗanɗashe ta tun daga nan duniya da kishi da ɗauri da biyan karo walahum kuma su a cikin lahira na gare su kuma azabar alim azaba mai raɗaɗi suna da ita kuma a lahira ذلك بأنه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد zalika abin da ya sa wannan azabar da aka musu a nan duniya da kishi da ɗauri da biyan karo da sauran wannan da annahum kanat tatihim rasuluhum dan ma'aikansu sun zo musu bil bayyinati da hujjoji iri-iri na su ba da gaskiya su yi imani amma sun yi sai suka yi faƙalu ya suka ci abasharu yanzu mutum mutum ya hadu na na zai shirya da mu mutum za mu bi kaga sai suka ba da baya fa kafaru suka kafirsa a gabar kafirsa a imani wata wallau suka juya suka ba da baya to wasta ga Allah Allah ya wadata da imanin kasewa dan kansu su suka sani saboda Allah Allah ganiyin mawadaci ne ga talikai hamid abin godiya ne abin yabo ne Allah
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير زعم الذين كفروا هكا فريس ريا سنة سوى وي ألا نبعث الله ko Allah baya ta da kowa lalle ba su suna cewa wai mutum Allah baya ta da kowa ba kul bala ka ce Allah bai ta da wa warabi ka ce ina rantsuwa da ubangiji na za a ta da sun mami kuma a mai da ku ila alim da gani da zuwa masanin abin da ke da ke limanin masani limanin tulabin doka ya kaza wa zalika ala la yusir ai mai sauki ne ta da wannan sai ya ba kuma labari ya ba ku labarin duk abin da aka yi ta da ku ba ku labarin wannan mai sauki ne gurin Allah babu kuma da yi ku bari gyara ku da tada ku zai wuya
وآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير
abin da ake neman ku dai abin da ake so ku yi dai fa amanu billahi ku dai kawai abin da ake kira nan naku ku yi imani ku yarda da Allah wa rasuli ku ku yarda da ma'aikin Allah ku yarda da Allah ku yarda da ma'aikin Allah wan nur allazi anzalna kuma ku ba da gaskiya ku yarda da hasken wannan da muka saukar da shi shine qur'ani wallahu lalle Allah ya ta'amalu na basir habir Allah mai gani mai ba da labarin ne da abin da kuka aika
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابون ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكافر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وذكر سنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم يجمعكم ranar da za a tara ku guri guda yawm shab ranar haduwa ita ce ranar kiyama ku tuna wannan zalika kaga wannan ranar wanda ranar ita ce yau mutagari ranar kamunga ita ce ranar kamunga ranar kamunga shi ne kamuwa ramuwa sakewa dukkanin na zahiri wani yawon billahi duk wanda ya ba da gaskiya da Allah wa ya amala salihan ya aiki na kirki farilla da nafila to wannan ya kafara alhu sayyi'ati duk mugun aikin da ya yi ana kankare mai shi ko ba an kankare mai shi kenan waye da hulhu sai a sanya shi jannata aljanna aljanna kuma ta jarimin ta ta al'anhar wadda koramu ke gudu a cikinta khalidi na fiya abada yana mai cikin ta hal abadin abadin zalikal fawzul azim wanda shine samun rabo mai girma an shiga ba tsufa ba mutuwa ba kaki ba kashi ba fitsari ba kaka na kayi ko bi an kirki ai ko mun abin kirki yana nan wannan shi ne samun ragonin girma ci gaba والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير amma wallazina kafaru wanda suka kafirce wa kazzaru bi ayatina suka karyata ayoyinmu na alqur'ani to wannan hudan su san ulaika ashabun nar wannan sune mabuta wuta sune ake tarawa a jewa su wuta kuma su ma suna cikin ta khalidina fiha hal abadan abadin cikin ta wa bisal masira da mamuna na makoma Allah kiyaye
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب da abin da ya samu min musibatin daga musiba illa bi idnillah hada qasadin nahi Allah da zai tashi ce wani umar billahi wa wanda ya bada gaskiya duk ya bada gaskiya da Allah yana saban shi to wannan ya hadi kalba Allah yana shirye da zuciya ta kware da kirki wannan sai in an shirye da zuciya ta kirki kuma shine zai yi aiki na kirki Allah aiki na bin Allah yi abu fi sabilin lafi komi yadda Allah yake so wanda shi zai to
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين
wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne da kowane abu kowane masani ne yace wa atiullah ku ba Allah wa atiur rasul ku ma yakin Allah fa in tawallaytum in kuka juya kuka bada baya an a'ate daga bin wannan to kuma sai a ce fa inna ma ala rasul na balagul ma'aikin mu dai ida sako ne ya ida an tahi bakin lahira a ya ga takarra ga abin da ya yi ga shi kuma mutum a lokacin kan mutum ya wannan zargi wani a'a ya zargi kan shi shi ne mai aikata ba to الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allahu Allah matancancin a mai ibada shi kaɗai ne. La ilaha babu wani abin da za wa Ubangiji abin wa bauta illa hose shi, shi ne za wa bauta wanda ya kama wani shi ya hallaka. Wa alallahi kuma ga Allah ne falle tawakkalul mu'minuna mu'minin suke dogara ga Allah. In ta sa da amri, su sadar da al'amarin shi duka, a su nisanci kowa abin da ya hada. eh ba sa tsoron mai zargin mai zargi mummuni na kwarai haka su to يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاذروهم فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda ku bada gaskiya da Allah da ma'aiki in kun bada gaskiya kun yarda kuma to ga wani abu nan aka ce inna min azwajikum kaga daga ciki daga cikin shashen a- azwajikum matekunku wa auladukum da shashen wasu daga cikin iyanku sai su zama su aduwar lakum makiya ne gare ku to fa zaru mu ku kiyaye ku yi hankali eh an taɓi mu kan ku biyu ko ku saba ku saba kan ku yarda ku bula inda za ku kai ba halaka rawa an yi ruwaya annaba arar rijal يروى أن بعض الرجال أسلموا من أهل مكة sai dai ba'arar rijal shashan mazaje asalin musul musulunta min ahli makka daga mutanen makka وأرادوا أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه da وسلم suka yi ƙauren nan kuma a suka musulunta wa aradu sai suka yi nihin su ƙaura zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ومنعهم أزواجهم وأولادهم matansa sai suka ce dawa za ka bar mu yanzu ka musulunta ka in ka tafi sai suka fara kuka ne وقالوا لهم صبرنا على إسلامكم suka ce to mutum ne da matan shi da ɗiyan shi imani ya shige shi ka san ana samun wannan duka su yi shi imani ya shige shi amma su imani bai shige su ba suka ce to ya ce ya musulunta ya- ya yi imani da ƙaura zai suka ce ho ba ya kai ba ka sa kuka ba ya kai ba suka ce sabar na mun yi haƙuri da ka musulunta muka kyale ka ala islamuka bisa isla a bisa musuluncinka mun yi haƙuri fala sabar lana yau ban mu da haƙuri ala firaquka rabuwa da kai ba mu yarda ba فأطاعوهم eh sai to shi kana na fasa وتركوا to الهجرة ya ka gani ya fa sai bar su ya su hijira ka gani ya fasa hijira
شكرا eh وأتبعوا yawa هذه السورة hatta اتبعوا سمعوا هذه السورة.
هذه السورة حيث wannan sura wurin ma sababu وربما بسبب هذا قناص أن يكرهوا أهلهم وأولادهم da yawa- sababin wannan da yawa suka ƙi iyayensu da da dukiyarsu da da وأنصحهم الله تعالى sai Allah ya ba su rabo ya ba su wani abu ko.
وإن تعفوا عنهم amma an kai an ran- kai haƙuri ka aifu abu kai rango ne ga wannan أن تسبقهم إياكم yawa an ta sani a أن تصديقهم إياكم ka tabbatar da su da ku عن ذلك الخير daga wannan alheri أي المعترين بمشقة inna suna saba tsallake wannan mushakka wannan wahala فراقكم عليهم wata za'afu akallunka muku lada gare su وتسرعوا kuka kame وتغفروا kuka nemi gafara فإن الله غفور رحيم.
Allah mai gafara ne maji inda ma amma إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم
inna ma amwalukum kun ga a dukiyoyinku wa auladukum da diyanku kun ga fitina ne kaga yanzu an ce a lokacin duk wanda ya kaura duk wanda ya mu- ya musulunta maza ya tafi madina sai ya tafi madina ya yi hijira musulunci sai tabbata to gashi shi ya imani imani ya shige shi har zai bar garin wa ya bar matan wannan nashi ya bar dukiyar wannan tashi ya kowa madina kwana a masallaci ya ya je kwana a masallaci abinda aka samu ya sa baki kawai abinda ba samu ya haƙuri yara zai wannan duka wai duka wannan faɗi sai da zai kai kawai suka sa kuka wai ina za ka kai ka wurin a ai mun yi haƙuri musulun da ka musulun ta ma da muka kyale ka to kashe ko kashe ne ya mun yi haƙuri ka musulunta ko kuma yanzu za ka tafiyar ka to mu ba mu yi- ba mu yarda ba da firaƙo ka rabuwa da kai ban ma yarda ka ga ba Allah sai ya wannan sai ya haƙuri zamna to ka ga irin wannan yanzu ma sai ga an samu wasu wasu lalatattun mai gidan yana so wani abin kirki sa'ana eh tun ba da dukiya ba yana da dukiya zai wani abin kirki su dukiya su sun san wuta su cikin su ke gani yanzu ma ana samun irin wannan mutane Allah ya kiyaye ku to yace ba an fi ina ne yanna wal amwalu kuma waladu kun fitina cewa dai dukiyarku da ɗiyanku fitina ne jarabtawa ne wannan wallahu indahu ajrun azim Allah gurin shi akwai lada mai girma kuma Ta taɓa واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
to fahimci ku ku ci da ko kuma fattakullaha ku ji tsoron Allah mastaɗatun ku da gudan ƙarshen ku zai da yadda za ku iya tsoron Allah kuma da iyalanku da biyanku da dukiyoyinku ku yi ya ce wasu ma'iru ku ji ma'amartu da yi abin da aka umarce ku da shi ku ji fa Sam- sama'an ji kabulin na amsa jin na amsa ba na jin busashe ba ka ji ka kyale yanzu ai da abin da ya kwari mutane babu ji na amsa kowanne yan karanta an karanta a ce haya haya, wa zai iya abin da Allah ce wa zai iya abin da Allah ce dama mutum ya zo ya rubuta kaji wai ba zai iya wa ɗi'u ku bi kuma ku ji ku bi abin da aka ce wa an fi ku ku ci da dukiyanku cikin bin Allah wannan hairun li abu zaɓi shi ga kawunan ku ba ka hukuta ku ci a ba wani ka sha na fisi duk wanda ya tsoron kwamarin kai nasa ba wula ya kawo mubili hudu shi ne alfa'izu na masu samun rabo gobe kiyama tun ta garin da a karin na hasura إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم man zallazi ya karar da karar da hasana wa zai ba da ramce ramce mai kyau ga Allah Allah zai limka mai limki ya ce in ta karar da in kuka ba Allah ramce mai kyau karar hasana mai kyau to da za a fi na kuma zai limka muku limkin limki zai ba ku bayan haka nan limki limkin daga ɗaya zuwa goma daga goma zuwa ɗari bakwai daga ɗari bakwai zuwa fiye da wannan malala gashin tunkiya wa ya gafir lakum ya muku gafara ko ma sha abin da ya ga dama wallahu shukur Allah godiya da abin godewa da halim mai tausa mai tafsasawa alimul gaibi Allah shine masanin abin da ke boye wa shahadatu da abin da yake hili shine Allah shine azizu mabuwayi a cikin mulkinsa alhakim mai hikima cikin halittar ta gaba